الحمد لله الذي أنزل القرآن فأعيت فصاحته البلغاء وأعجزت ألفاظه الفصحاء فدحض ببيان يأخذ بالألباب شبه أرباب البراعة وألقى في مسارح أذهانهم من المعاني ما تعجز عنه العبارة وصلى الله وسلم على من ملك ناصية البلاغة وزمام الفصاحة وعلى آله وصحابته ذوي الرصانة والحصافة ثم أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na balaga a cikin littafinmu mai albarka littafin zubdatul balaga wallafar al-sheikh al'imam muhammadu bin abdulaziz nasif hafizahullahu wara'a a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin albabu thalith wato babi na uku wanda a ciki malam ya tattauna mana akan abin da ya shafi al-ma'rifatu wan nakira an-nakira wal ma'rifa at-tankiru wat ta'rif wanda mun ga lokacin da mutum ya zo shi da wato mu'arifa idan ta zamanto alami ne ga abin da yake nufi idan ta zamanto damiri ce ga abin da yake nufi idan ta zamanto ismul mausul ce ga abin da yake nufi wahalun majarra wato mun tattauna akan wannan a karatu wanda ya gabata wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon babi na hudu wanda shi ma babi na hudu zai kawo mana wata tsaraba ce mai girma a ɓangaren ilimin balaga albabun rabi'u at-taqdimu wat-ta'khir الأصل في التقديم الاهتمام في سره تختلف الأفهام من ذلك التعجيل والتشويق وقد يزاد الحصر ذا دقيق الباب الخامس القصر بنفي استثناء وتقديم وما عرف جزآه كذا بإنما قصر عموم نفيه الحقيقي عكس الإضافي على التحقيق yau insha Allahu ta'ala wato za mu tattauna akan waɗannan bababbuka guda biyu wanda suna daga cikin abuwabu ilmil ma'ani wato bababbuka waɗanda suke shiga ƙarƙashin ilmul ma'ani a cikin ilimi na balaga shine babe na farko shine at-taqdimu wat-ta'khir wato gabatarwa da kuma jinkirtawa saboda cikin zance na larabci wato yanda za ka zubo da jerin kalmomi shi ma akwai yanda larabci ya tanada maka ta yanda in ka yi amfani da shi a ɓangare kaza ka zo da shi a kan kaza wato ga abin da kake nufi in ka zo da shi ta ɓangare kaza ga abin da kake nufi zuka ga idan ka ce zahaba muhammadun ya sha bambam idan ka ce muhammadun zahaba mun gane da kyau amma dai dukkaninsu ne abin da ake nufi shine dai muhammad ya tafi to nan ka zo shi jumla fi'iliya can kuma ka zo da shi jumla ismiya sai zaman to ya fa'idantar da abin da wacce ta fa'idantar da ban wannan abin da ta fa'idantar da ba mun gane da kyau idan ka ce a'ta muhammadun zaidan kitaban mun gane da kyau Muhammadu ya bai wa Zaidu littafi wannan shine abin da kake nufi to wannan kana ba da labari to in ya zamanto wanda ya ba da littafin ne shi wanda kake yi wazance baka bai sani ba zaka ce Muhammadun a'ta Zaidan kitaban Muhammadu ne ya bai wa Zaidu littafi mun gane da kyau idan ya zamanto kitab abin da aka baiwa zaidu ne baka sani ba amma dai kaga dai an dan beka mishi wani abu baka san ba menene aka bashi kuma ka san muhammadu yanzu a lokacin zai ka ce a ba zaidan muhammadun kitaban in ga na ce duka dai kuma abin da dai ake isarwa dan duma na ɗaya ce to amma saboda abin da ya shafi a taqdim wa ta'khir me dalilin da yasa kai taqdimi anan ka gabatar da alfa'il anan kuma ka gabatar da almaf'ulun bi saboda akwai gurin da za ga ko alqur'ani ko yana dawa wa idibtala ibrahima rabbuhu mun gane da kyau wanda washa'a a ka'ida ta nahu fa'idi yana gabatar maf'ulun bihi a ka'ida to amma sai zamanto hakan din ya halitta wa sha'a nahu khafa rabbahu umar wa shadda nahu zana nawruhu shajar an gane da kyau yawwala al-aslu fi taqdimi lihtimamu mala yace asali cikin at-taqdim idan ka gabatar da al-musnadu ilaihi wanda shine al-mubtada a bangaren nahwu amma a bangaren balaga ana ce da shi al-musnadu ilaihi ko kuma ka gabatar da wato al-musnad wanda asali wanda a nahwu shine ake ce da shi al-khabar ko kuma ka gabatar da muta'alliqatul fi'l wanda imamu fa'ulun bi imma al-mafa'ili da ya suna to al-aslu fi taqdimi shine al-ihtimam wato kula da baiwa wannan abin da ka faɗa da farko muhimmanci bayar da muhimmanci shine al'asulu wannan idan kaga an zo da abu da farko shine al'asulu shine lilitimami bihi shi yasa aka zo da shi an gane kace al'ilmu nafi'un kaga an gabatar da ilimi a nan wanda shine al-musnadu ilaihi saboda al-ihtimamu bihi li ta'rifa anna al-ilma lahu naf'un 'azimun la yumkin an tahsirahu aw an tazkura fawa'idahu yana da kai fa'idodi masu girma yana da amfani mai yawa ba zai yi baka iyakance wannan amfanin nasa idan aka ce maka aljahalu darun jahilci yana cutarwa kaga da aka ce maka aljahalu an yi gabatar da shi saboda alhiti mawubi saboda ka kula da cewa lalle jahilci wa in mutum ya zauna a jahilci to kullum dindindim zai zauna mun gane to shine al'asul wannan idan aka gabatar da abu wannan lilihtimami bihi saboda an kula da abu fi sirrihi takhtalifu al-afham wato cikin sirrin gabatar da al-musnadu ilaihi ko al-musnad anan ne al-afhamu fahimtoti na malamai na balaga suka sha bamba suka sassaba wani zai fahimci kaza wani ya fahimci kaza wancan ya fahimci kaza saboda al'afaham din takhtalif fahimtar tana shan bamban wannan ya fahimci kaza wancan kuma ya fahimci kaza to wajen sirrin takadimi anan ake shan wato bamban wajen abin da ya shafi sirrin da yasa aka yi takadimi anan saboda idan kaga takadimi ba za ka mai zubin goro ba al'asulu dai shine lilitima biyu to amma kuma akwai dalilin da yasa ake zama da shi amma saboda at-tamkin ko saboda at-ta'jil ko saboda abin da ya shafi at-tashwiq da sauransu idan muka doka wato da yace fi sirrihi takhtalifu al-afham wato fahimtar malamai na balaga suna shan bambam cikin sirrin da yasa ake at-taqdim wa ta'khir من ذلك التعجيل والتشويق والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر كما ينقل مالك يفعله واتو المسند شيء الأصل شين يذمنتو مؤخر المسند إليه الأصل شين يذمنتو مقدم mana shine al'asulu to bayan shi kuma akwai abin da ake cewa wato at-ta'jil yace min zalika at-ta'jilu wato yana daga cikin dalilan da suke sawa a gabatar da almusnadu ilaihi akan almusnad at-ta'jil wato gaggautawa wato saboda ka baiwa mutum labari wanda akwai buƙatar a gaggauta wannan labarin to sai ka gaggauta ka zo mai da labarin mun gane da kyau at-ta'jil ima ya zamanto bil masarra wa imma bil madarra ana zawa da shi ko labari mai dadi ko labari wanda yake marar daɗi ka ce alghazalu a mamaka ka ce akwai barewa dai a gabanka ka kula da kyau mun gane da kyau ka ce kwalawa a gabanka kaga ya sha bambu daga ce akwai kwalawa a- a gaban ka dai akwai kwalawa to wani ai ba za- ba zai fa'idantar ba amma in ka ce mishi kwalawa yana jin wannan zai taka birki Eh, idan yana da takaru cikakku ya ce yaro kai kake tsoron su Eh, amma in ka ce mishi kwalawa yana ji kalma ka karasa mishi ya taka birki ya tsaya ya saurare ka. amma in ka ce mishi a gabanka la'alla kana nufin ko wani mai neman a daidaita ne da sauran ka ce a gabanka ka samu a daidaita to sai rabu da kai amma in ka ce mishi kwalawa to ya san abin da kake nufi mun gane da kyau kaga wani a ta'ajil saboda ka gaggauta sanar da shi abin da zai cutar da shi mun gane da kyau shine a ta'ajil annaru wa'adaha Allahu alladhina kafaru wa bi'sal masir wato wuta Allah ta'ala ya alƙawanta wa waɗanda suka kafirce mishi ka ce al'amiru inda na ai shugaban yana nan wajen mu muka riƙe shi yau an gane da kyau kaga wannan bilmasarra kenan ka kira wani abokin ka shugaban da yana nan maimakon ka ce a nan shugaban yake sai ka ce yana nan shugaban yana nan sai ka yi ta'ajili na faɗar almusnadu ilaihi a nan saboda ka saka farin ciki a zuciyar mai sauraronka mun gane da kyau wato yana daga cikin dalilan da yasa ake takadimi na almusnadu ilaihi akan almusnad sai kuma na gaba wata sannan kuma yana daga cikin dalilan da yake sawa a yi takadimi da ta'khiri shine at-tashwiq wato ka sanya begen sauraron zancenka ga shi mai saurarenka an gane da kyau akwai usulubin da idan ka bi shi wajen magana wanda kake yi wa zancen dole ya kashe kunne ya saurari karshen zancen ta yadda inda a ce za ka kawo mai mahallu shahid ɗin da farko ba yadda za a yi tsaya ya saurari karshen wanda yana daga cikin dalilan da ya sa ake at-taqdim at-tashwiq ka sanya wa mutum begen sauraron ƙarshen zancen ka jefa mushi san ya ji ƙarshen ƙisar an gane yanzu da Allah ta'ala ce inna akramakum indallahi wanda yafi kowa karamci yafi daraja da kima a wajen Allah kun san kowa ne ne aka yi shiru aka kyale kaga dole in kana so ka gane wa yafi kima za a ce maka fari ko baki dogo ko gajere wane kaga wannan zaka yi shine at-tashwiq mun gane da kyau sai ka ce at-taqaku wanda yafi ku kiyayewa dokoki na Allah ya ayyuhal ladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ya ku waɗanda suka yi imani shin kuna so in nuna muku kasuwancin da zai tserar da ku daga azaba mai raɗaɗi kasuwancin da ba faɗuwa ko tasisin kwabo a cikinsa muna son sanar da ku shi kaga duk wani ɗan kasuwa inda za ka ba da lakanin da ba faɗuwa a ciki to yana nan inda za a ce wa kawai za ka yi lakca akan abin da zai janyo wa mutum riba a kullum in ya fita kasuwa to yana ga 'yan kasuwa a rannan sai kaga ɗaliban da suke zuwa gurin ka karatu na yau da gobe sun zama a can baya 'yan kasuwa su za su zamanta gurin saboda su su abin ya shafa kuma kowa daga cikinsu baya fatan yau ya fito kasuwa ya faɗi ba wanda zai fita kasuwa ce yau so ne ke kawai in faɗi duk wanda zai fita kasuwa da niyyar me yake da niyyar ya samu riba ba ma wai da niyyar ya je shi ba ya dawo la darara wala dirara ko ne la la laka wala alaika a da niyyar kawai in ya tafi ya samu wani abu to kaga in kace zaka yi lakca wanda in dai mutum yayi riko da abin da yake cikin lakca din nan to kullum in ya fita ba zai dawo da ƙasa da abin da ya fita da shi sai dai da limkin abin da ya fita da shi ba kaga ai ko kuɗi na ga zaka saka akan wannan lakca din sai kaga waɗanda suke a ahadin abin ne sun zuba sun zo sun saurara ban gane da kyau to kaga da Allah ya faɗa haka shikenan dole fa ka annahum qalu na'am kowa ya shiru ya kyale so yake jin menene wannan kasuwanci din da ba matsala a cikin shi kuma wanda shine in ka haushi zai tsayar da kai daga azaba mai radadi sai Allah ya ce tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum wato wannan shi ma yana daga cikin at-tashwiq ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce thalathatul lahum ajrani nau'in mutane guda uku suna da kai lada linki biyu kaga wannan da aka ce nau'in mutane guda uku suna da lada linki biyu ka kai dai Allah akalli da aka ce maka akwai mutane uku da za a ba su lada linki biyu da aka tsaya ka saurara kana daga cikin su ko baka daga ciki idan kana daga cikin su ka gode wa Allah idan baka daga ciki ya za a yi ka zama to ɗaya daga cikin su kaga wannan shi ma litashwiq kenan sai manzo Allah ya zana su ɗaya bayan ɗaya رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران kaga wato waɗannan guda ukun da ma'aiki ya faɗa saboda ka san kana daga cikinsu ko baka daga cikinsu dole ka tsaya ka saurara idan kana daga cikinsu kamar yadda na faɗa ka gode wa Allah idan baka daga ciki shin zai iya yiwa ka ɗan samu ka ɗan laɓe cikin ɗaya daga cikin waɗannan guda ukun koko ba zai yiwu ba yan zai sai ka yi dabara ka ɗan mallake ke ma mun gane manzo Allah ya ce salasatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim lokacin da ma'aiki ya faɗa haka abu zarnil gifari yana ji mazala yana faɗar haka ce habu wa khasiru manhum ya rasulallah waɗannan nau'in mutanen guda uku wanda Allah ta'ala zai mu'amalance su da wannan mu'amala ka kausa su wane ne su kaga lokacin da mazala ya faɗa haka zai sawo mai saurare begen ya tsaya saurari waɗannan guda uku shin yana daga cikin su akwai wani aiki da yake wanda zai riskar da shi cikin ɗaya daga cikin waɗannan guda uku don ya daina wannan aikin ko ku a'a baya daga ciki saboda ya gode wa Allah akan ni'imar da Allah ya mishi mun gane wanda duka ana ce da shi wato at-taqdim litashwiq wani mawaki yake cewa salasatun tushriqu shamsu tushriqu tushriqu ad-dunya bi bahjatiha shamsu ad-duha wa abu ishaqa wal qamaru wato dangin abubuwa guda uku duniya tana yin haske da kyalkyalinsu da aka ce mutane dangin abubuwa guda uku duniya tana yin haske da kyalkyalinsu da aka san suwa ne da waɗannan guda uku idan aka ce ka zana la'alla aka ce akwai tubararu akwai rana akwai wata la'alla haka za ka faɗa wani aka ce mishi ya canko wani zai ce to akwai mawadata akwai malamai akwai kaza Allah shi ma ya faɗi wani wani shi ma aka ce mishi ya canko shi ma zai to amma saboda shi mawaƙin bai kyale ka ba cikin duhu sai maka bayani ya faɗi wannan wato sadarul bait saboda ka ba da mahimmanci wajen sauraron ajitul bait ɗin salasatun tushriqu dunya bi bahajatiha kana jin haka sai ka ce to su wane ne kuma waɗannan ke yace shamsu duha rana ta wallaha wato lokacin da rana ta zamanto ta fito ba zafi sosai ta yanda zaka dinga ganin mutane suna shiga inuwa suna zama za ga a wannan lokacin kowa yana cikin shagulgula kowa yana cikin jin daɗi abu ishaqa na biyu ce akwai mala abu ishaqa eh in kaga abu ishaqa to fa duniya ta yi daɗi wal qamaru na uku shine wata to kaga wajen zano su wannan kai in aka ce ka zano su ba lallai bane yanda shi ya zano su ka zano su zaka faɗi wani ne maimakin abu ishaqa kace ko annuju taburari suna yi wa duniya ado inna zayyana sama a duniya da zinatin alkawakib mun gane da kyau shi ne a nan shi ma dai wata shuwiƙi kenan yana zama da tashwiƙi a shi nan shi ma a cikin alkur'ani akwai sa da dama irin wannan labari haka nan cikin sunna ta ma'aike sallallahu alaihi wa sallama akwai su da dama zala ce sinfani min ahalin nari lam arahuma nau'i guda biyu daga cikin waɗanda za su fada wuta har a yanzu ba su bayyana ba bangan su bani da idona lokacin da aka faɗa haka dole mai saurare ya kashe kunne ya ji waɗannan nau'in guda biyu su wane ne don in yana daga cikin su ya ƙoƙari ya bar aikin da yake in baya so in yana so ya tsira da mutuncinsa idan kuma yana so ya faɗa din to shikenan ko baya daga ciki sai ya ƙoƙari ya kasance daga ciki to tunda aiki na shiga wuta yana da yawa yana da yawa mutumin da yake nema zai samu aiki na gujewa wuta shi ma yana da yawa akwai abu idan ka yi shi Allah ta'ala zai kare ka daga fada wuta wancan shi ma idan ya aikata kaza Allah zai kare shi daga fada wuta arba'una khaslatan أعلاها منحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لدينا cikin sahih al-bukhari shine wato wata shuyuq kenan ko wa qad yuzadu al-hasr wato da yawa ma malaman balaga a wannan bangaren na at-taqdim wato ana ƙara alhasru wato takaitawa ka takaita wani abu wani hukunci ka takaita shi akan abin da ka ba shi hukuncin nan shi ma ana yin takadimi saboda irin wannan mun gane da kyau to shi ma wajen muta'alliqatul fil za mu gani in ka ka fara karanta fatiha za mu ga cewa akwai iyyaka na'budu ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga na akwai takadimi an gabatar da maf'ulun bihi wanda yanda ya kamata shine na abuduka shine yanda yake na abuduka wa nasta'inuka to sirrin da yake cikin iyyaka na'budu da kuma wa iyyaka nasta'in kaga an gabatar da iyyaka wanda iyyaka maf'ulun bihi ne wanda yake munfasil gane saboda an gabatar da shi wannan lil hasri saboda takaita ibada ga Allah shi kadai iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa ta yadda inda ka ce na abuduka muna bauta maka baya fa'idantar da abin da iyaka na abudu take fa'idantarwa mun gana da kyau iyaka nasta'in ya sha bumbum da nasta'inuka lokacin da kace iyaka nasta'in a wajen ka kadai muke neman agaji ba ma neman agaji a wajen kowa duk abin da ba wanda zai iya mana sai kai to ba ma neman shi a wajen waninka kai kadai muke neman shi a wajenka waɗannan abubuwa to amma lokacin da kace nasta'inuka muna neman taimakonka la'alla ba da isti'anati la ba da isti'anati min Allah kadhalika tasta'inu min ghairi kana neman taimako daga wajen wani sa to amma lokacin da kace iyyaka nasta'in wannan jumla da kazo da ita haka afadatil hasra ta fa'idantar da ka takaice wannan al-isti'ana da al-ibada lillahi wahdahu la sharika la mun gane da kyau shi ne ce wa ƙadi yuzadul hasru wato so da dama ma malaman wannan suna ƙara alhasru wato ana yin taƙadimi saboda ka yi hasr ka taƙaice wannan sifa akan almasuf ɗin ka ce iyaka na abudu mun gane da kyau iyaka uridu lokacin da ka ce uriduka ina son magana da kai la'alla da ka ce mai uriduka za ka ce wannan shi ma uriduka thumma uriduka amma yake ce iyyaka uridu kai nake nufi wato kai nake so mu zauna yanzu da kai bangane ya sha bamban da uriduka wannan bangaren balaga kenan lokacin da kake so kai hasru to zaka iya yin taqdimi taqdimu ma haqqu ta'khir kaga uriduka anan ka din nan shine kaf din nan shine damiri muttasil wanda shine maf'ulun bihi to amma kuma sai ya zamanto damiri munfasil maf'ulun bi shi yazo da farko kai taqdim din sa magana da kyau shine taqdimu ma haquhu ta'khir yufidu al-hasr wana amma a wadansu gurare shine ce za da digo ce wannan yana da kai zurfi sosai fa wannan na karshe din kenan na karshe din nan ba kowane lokaci bane in kaga al-hasr in kaga al-hasr kace wannan taqdimi ne akai mun gane da kyau yanzu in kaga in kaga inna ma anta muzakkir kalka yi tunanin cewa wani ana ayi taqdimi da ta'khiri mun gane da kyau inna ma anta muzakkir karatun mu na gaba shine zai zai fassara mana inda zamu saka ta amma dai a bangaren abin da ya shafi taqdimi in kaga an yi taqdimin maf'ulun bihi ko an yi taqdimin fa'ili an yi taqdimi kaza to ka kallaci jumla din siyakin zancen sai kaga menene dalilin da yasa aka yi taqdimi la'alla lil hasri saboda a takaita wannan sifa ɗin akan abin da aka siffanta shi da shi la'alla ta zo ne da tashwiq la'alla ta zo ne da ta'jil gane kuma ta zo ne la'alla ta zo da al'asl saboda al'asl shine al-musnad ilayhi dole ya zama to fil awwal ya zo da farko thumma al-musnad ya zama to shine athani mun gane yawwala to wannan shine abin da babi na hudu yake dauke da shi na waɗannan baici guda biyu ma'ana kenan sai kuma babi na biyar shine al-qasru wato idan aka ce alƙasuru shine matsewa hukunci kan wani abu ka taƙaita shi dama alƙasuru shine alhabsu ɗaurewa abu ya yi ƙasar ɗansa hurun maƙasuratun fil khiyam wa indahum qasiratu tarfi ayin wa indahum qasiratu tarfi atrab mun gane da kyau to maqsur shine al mahbus ismul maf'ul kenan ko to anan al qasru shine al habsu daurewa ka daure wata sifa kada ta fita daga waɗansu ko ka daure waɗansu daga wata sifa kada su fita daga cikinta mun gane saboda al qasru yana zawa qasru sifatin ala mawsufin ko qasru mawsufin ala sifatin kamar yanda insha Allah a karatunmu na littattafai na gaba a cikin balaga za mu yi ta kawo misalai amma ana za mu kawo misali biyu zuwa uku a mu yi iktifa'i da su ya ce bi na fi nistit nan wa taƙadimin wa ma urrifa juz'ahu kaza bi innama wato ya ce ana yin ƙasru bi na fi na wato da korewa wanda take ɗauke da istitna'i togo da korewa wanda za ka zo da adwatul istithna kayan togo kayan da ake yin togo da shi to idan ka zo da shi to wannan tana nufin kasru lokacin da bawa ya ce la ilaha illallah kaga illa ita ce ummul babi illa ita ce ummul babi yawwara to sai zaman to da kace ba wani abun bautawa wannan kayi ne kayi nafin ibada sai kuma ka yi ƙasar ɗinta ga Allah shi kaɗai yanzu ana ka ɗaure ibada ga Allah ta'ala shi kaɗai ake yi wa ibada duk wani wanda za a yi wa ibada kutse ya yi ba wai ya cancance ta ba ne wanda ya cancanci ibada huwa Allahu wahdahu la sharika lahu mun gane da kyau kaga da kace ma jaa illa fulanun ba wanda ya zo sai wani yanzu a nan ka yi ka kore sifa ta zauwa ga kowa daga cikin ɗalibai ko ga kowa daga cikin waɗanda aka gayyata in ban da wannan wanan da ka tabbatar mai da ita mun gane da kyau wannan kaga kenan wato asru sifatin ne ala mausuf wato takaita sifa akan wanda ka siffanta ta da shi kaga wato al'ibadatu la tastahiqu li wahidin la min al-insan la min an-nas wala min al-jin wala min al-mala'ika wa inna Allahu ta'ala huwa alladhi yastahiquha Allah ta'ala shi kadai ne wato yake cancantar ibada wa taqdimin da kuma taqdimi a taqdimi shi ma ana yin hasr ana yin qasru da shi mun gane da kyau ka ce anta mujtahidun wato kai mai kokari ne mun gane kaga wannan kai qasr din sifa al-ijtihad ga shi wannan mutumin da kake mai magana mun gane ko ka ce mishi mujtahidun anta kai dai kokari gare ka gaskiya ka sha bambam da sauran dalibai mun gane kaga amma inda ka ce musu antumul mujtahidun shi ma wannan akwai abin da yake fa'idantarwa za mu tarra shi a can kuma urifa juz'ahu wanda shi ma yana fa'idantar da abin da ya shafi wato nasru takaitawa to akwai kuma kasru mausufin ala sifatin ko shine bun ka misalan shi ba to wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan abadan ma ba za ka same shi ba amma dai kawai ana buga misalansa ne a cikin balaga saboda abin wato dai kar a ce babu shi amma dai har abada ba za ka same shi ba kasuru mausufin ala sifatin ka zo da sifa guda ɗaya talkace kuma wannan mutumin da ka siffanta shi da ita kawai ita kaɗai yake da mun gane ba zai yi ba misali mutumin da ka san shi kawai tacaccen makareci ne ka ce ma anta illa ka zuwa kai ba komai bane kawai face dai tacaccen makareci wallahi kaga ashe la'alla bayan tacaccen makarecin kuma yana da kyauta la'alla bayan wannan kuma yana da tsawo la'alla bayan wannan kuma yana da wato baki ko fari kaga ba sifa ɗaya bace gare shi to amma sai zaman to ka tagaita shi akan sifa ta ƙarya kawai ma anta illa ka zo wato kai ba kai da wani aiki kawai ƙarya kawai kake eh kai inda ya shega ƙarya ce to kayya to kaga la Allah zai zamanto yana da ilimi yana da kaza yana da kaza yana da kaza wataƙila kuma wannan sifa ɗin da ka tabbatar mai da ita kace shi ita kaɗai yake da wani in ka faɗe shi da wannan sifa ɗin zai ce shi bai ma san yana da ita ba in gane ce ma anta illa nadhir ba ka da wani ake kai sai galgadi aga wani Allah ta'ala siffanta mazala da ita ko in anta illa nadhir to amma mazala galgadi da kada yazo yi a inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wala tusalu ana ashabil jahim mun gane da kyau to dan haka wannan qasru mawsufin ala sifatin shi wannan ana ana zawa da shi amma ba wai akwai shi bane za gani kowa ka siffanta da ka dora shi akan sifa guda ɗaya ba lallai bane wannan sifa ɗin ta zama to ita kadai ce shi kadai yake ita kadai ce take tattare da shi la'alla za a samu waɗansu ausaf wanda suke tare da shi wanda baka ambace su ba kuma idan ka faɗa ba gari kai ka faɗi gaskiya mun gane da kyau wa ma urrifa juz'ahu haka nan abinda aka yi wa bangarorin shi guda biyu ta arifi wannan kuma yana magana akan al-mubtada wal khabar kenan saboda dama al-muftada wal khabar al-musnad wal musnad ilayhi shine ma ya zamanto fa'ili da maf'ul da da da da fi'ili fi'ili da fa'ili ma ya zamanto muftada da khabari go to nan kuma da yace ma urifu juz'ahu yana magana akan wato muftada da khabari da abin da aka yi wa wato yankin sa guda biyu dukkan su ta'rifi saboda al-aslu muftada shine ya zamanto mu'arrafi amma khabar ya zama to na kira ne wannan shine al'asulu to idan ka ga yanzu misali a larabci idan mutum ya ce maka anta mujtahidun ya ce maka antal mujtahidu ma'anarsu ba ɗaya bace idan ya ce maka anta kasulun ya ce antal kasul ma'anarsu ba ɗaya bace lokacin da ya ce maka anta mujtahidun kai mai ƙoƙari ne mun gane da kyau la'alla anta mujtahidun min dhimnil mujtahidin kai mai kokari ne cikin waɗanda suke yin kokari kana ɗaya daga cikin wanda makarantar nan take jin daɗin karanta wato takarrarsu ta jarrabawa lokacin da ka zana jarrabawa duk malamin da ya karanta takarrarka to zai ji daɗi zai ka tsaka samu nishaɗi amma ba shi yake ne akan cewa kuma la mujtahida illa anta ba wani mai kokari sai kai kadai to amma lokacin da ka ce wa mutum an talin mujtahidu ai kai ne mai kokari wa ne an bayan ku miki ai da wani mai kokari ai kai yake tayawa mun gane da kyau lokacin da kai ta'rifi kaga anta dama shi mu'arraf ne wannan to al mujtahid da ka sa mai alifi da lam to shi ma wannan kai kasar din wannan sifa dan akan shi kace a wannan kai ne mai kokari amma an kace anta mujtahidun ba haka kake nishi ba kana kai ma ai kana da kokari kuma muna da kokari shi ma yana da kokari amma lokacin da kace antal mujtahidu ba haka kace nufi ba idan kace mutum anta kasul kai wallahi wani kasala gare ka kana da kasala to la Allah akwai wanda ma yafi shi kasala din shi dai wannan ka fada mai ne saboda ya gyara to amma lokacin da kace mai antal kasul to wani kai kafi kowa lalaci ana kafi kowa duk wani mai lalata to in aka ambaci taka to tashi mai sauki ce gane da kyau gaga a to anan shi ma an yi mai eh alkasul antal kasul ya zama to yanzu kasru aka yi an takaita wannan sifa akan shi kafi kowa kasala lokacin da ka ce mutum antal kasul to wayan akwai wani a gaban shi wanda ya fi shi kasala kuma ka san shi wato sai ya daka maka zagi ba kuma ya daka maka zagi yayi gaskiya kace kace mai ce mai ba kai ya larabci ba wallahi sai baka iya larabci kuma yana da gaskiya saboda an talkasulu da an takasulu ba ma'anar su ɗaya ba sai to ai kana da kasala wani ya ce eh ina da kasala amma ai ka zama ne mai gidana ne kuma ana maganar kasala ni dama dama a sati ina zama makaranta sau biyu sau uku shi a sati wani lokacin sai satin ma duka ya sho mata bai zo sau ɗaya ba kaga ai ba za ka haɗa da shi ba la'alla kuma ne aka yi jarabawa ina samun biyar shida cikin ashirin shi ko uku baya samu kaga ashe shine alkasul ba ni ba sai to ai dukan ku dai hada mun jiji da jirka maka ce a ba za hada maka su ba dole sai ka nuna cewa kai kuskure ka ce mun ana kasul na yadda amma ka ce an tal kasul wannan bin yadda ba ka ce an al kasul bin yadda ba mun gane yawwala shine ce ma urrifa juz'ahu da kuma abin da aka yi wa yankinsa guda biyu aljuzu al-awwal shine al-musnadu ilayhi aljuzu al-thani shine al-musnad aljuzu al-awwal shine al-mubtada a bangaren nahwu aljuzu al-thani shine wato al-khabar yawa mun gane da kyau yawa lokacin da ka ce wa mutum anta alimu ya sha bambam da yadda zaka ce mishi anta al-alimu mun gane da kyau yawwala kazabi innama qasrun wato hakanan lokacin da ka zo ka da innama to abinda zaka ambata a baya ko bayan ka zo da innama abinda zaka ambata a gabanta ya biyo bayan innama to wannan shi ma qasru ne zaka innama anta muzakkir sani dai kai kadai mai galgadi ne amma lasta alaihim bi musaydir kai za ka kirayi mutane ka musu galgadi ka ce yan uwa abin nan da ake dinnan zai iya halakar da mu zai iya janyo mana matsala a wajen Allah zai iya mana kaza zai iya maka zai iya mana kaza amma kana da ikon da zaka shiryar da su shiryar suwa ba a hannunka ba take a hannun Allah take mun ga da kyau inna ma anta munziru man yakhsha inna ma anta munzir wa likulli qaumin had haka Allah ta'ala faɗa inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid kaga sai zaman to inna ma ta zo guda biyu ana ga inna ma ga annama inna ma ta farko ma'aiki ya tabbatar musu da cewa shi mutum ne bil adama mai ci mai sha sai kuma ya tabbatar da cewa annama ilahukum ilahun wahid haƙiƙa abun bautawarku abun bauta ne guda ɗaya tal shine Allah ta'ala yawwala ai mun gane da kyau ko umumu nafihi alhaqiqi aksal idafiyya ala altahqiqi ai mun gane waɗannan guraren ko yawwa to sai kuma mu zo kuma annafiyul am wato umumu nafihi wato inda mutun ya kore abu a gangama gabaki ɗaya ya kore shi kuma sai ya zamanto korewar dai lalle haka ce to wannan shine ake ce da shi alqasrul haqiqi an gane yanzu misali lokacin da ka ce wa mutum mu ɗauki ƙasiru a sifa ala ƙasiru a sifati ala musufin ko lokacin da ka ce wa ma'aiki wa ma muhammadun illa rasulun ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama bai kasance komai ba face dai jakada ne face dai manzo ne na Allah yanzu wannan kaga am ne ko ba am bane manzala yana da wata sifa banda wannan ko kuma yana ba shi da yana da sifa ta cewa huwa abdullahi yana da sifa ta cewa shi mu bashi ne mu munzir mun gane da kyau to wannan kaga ba za ka ce mai ba wato annafi al'am amma lokacin da kace ma ja'a illa fulanun ba wanda ya zo sewa ne da kake nufi ba wanda ya zo sewa ne wane ne kadai ya zo shi yanzu wani annafiyu la'am ne ko kuma annafiyu ne wanda yake ba am ba am ne ka ce wane kadai ya zo shi to wane shi ne annafiyu al-haƙiƙi kenan wani alƙasar al-haƙiƙi kenan mun gane da kyau ma hadara illa zaidun ba wanda ya zo shi sai zaidu to lokacin da ka faɗa haka ka kore duk wata zauwa ga wani in banda zai duka ka tabbatar shi mun gane to amma aksal idafi ala tahqiqi sun kuyan wato annafiyul idafi annafiyul idafi shi kuma shine wanda zaka kore abu ga mutum amma kuma zaka raba wannan abin ne da shi amma ba dan shi kadai yake da wannan abu ba mun gane lokacin da ka ce wa mutum antal jawad inda ya kyauta ce kai ne mai kyauta la'alla kyautar shi ta ratsa ka akwai wanda inda zai baka kyauta sai ka suma ma shi wannan ya maka kyauta ka ce mai kai ne mai kyauta ko to wani in ya maka sai ma ka suma ka dawo daga cikin hayyacin ka sannan za ka ce ah kai ka bani dama wani lokaci in wani ya maka kyauta la'alla in ka rungume shi sai ka ce kai ne yaro na ni ne mai gidanka yanzu eh magana da kyau to wani ya dauka maka miliyan guda ka ce mai antal jawad wani ya kira ka gidan shi ya baka kudi a malat kana buɗa ka ga burgi ne ka lissafa sai da ka ga ɗaɗari ce wannan aje kuma za mu waiwai ku daga baya to ina ga in ka tashi in baka shaƙe shi ba ko to in dai baka sa ba dama riƙe kuɗi wannan zai ce ka kai kamar an kai maka gida yau dai ka hoto kana hotowa da shi na shi kan ka zo gida kunciya za ka yi a titi za ka raka gaba to sannun ku ne yara sannun ku yara to ka san mutumin da bai samu riƙe kuɗi ba in ka dauka mishi kuɗi mai yawa to in ya fito gani yake kowa ƙasan shi yake wallahi da Allah ma hal alhaji ma sai ya ce to yaro zan koma yaro na to alhaji ce tun daga yanzu ne yana ce mini yaron shi to yana ga yana ƙara mishi wani kuɗi yana ga sai ya ce mishi sai ya ce min ɗana mun gane to kaga ashe wannan da ka takaita sifar kyauta ga wannan mutumin da ya maka dinis ba yana nuni akan ba mai kyauta ba la'alla wannan kyautar ta shi kawai ta je ta rikita ka amma wani in zai maka kyauta to sai ta su maska mun gane ka ce wato ka siffanta mutum da siffa ɗaya kuma ka ce shi kaɗai yake da ita tsali an tal'alim kaga lokacin da mutum ya ce wa an tal'alim ko an talmujtahid kaga wani ba an talkasulu da duka ba siffa ba ce wanda za ta zauna kawai shi kaɗai ne yake da wannan siffa ɗin a lokacin da ka ce an tal mujtahid la Allah dan ke kiran ku ne kai ne mujtahid amma kana fita ko in ka tafi wata jami'a to yana ga in Allah ya sa ka zo cikin na hamsin ma to ka isa abun baraka eh eh yawa eh an samu kabul to ka samu ka samu wannan amma da kenan ana saka ta in kai rubutu fasha fasha ka wata cikin minti 20 ka gama a baka imtiyazi 20 cikin 20 ko 19 cikin 20 ka hoto ana ayi ayi to in aka saka ka cikin waɗansu yan hazaƙar ko to sai kana nafsi nafsi eh za a baka minti arba'in ka ce a ƙara maka minti ashirin a ce an ƙara maka da cikin minti sha biyar minti ashirin ka fito in aka muku jarrabawa ta gida to yanzu an baka awa ɗaya amma kuma kana ta ruka ido kana ta zuwa ga banti tana yi a sama ga ruwa a gaban ka kama mance ka ɗauka ka sha shi da hannun hagu riga yanzu ba ta wannan ta nafsi nafsi aiki ya ana ta kai ba a ta kaya mun gane da kyau to kaga shi wannan annafiyu wannan al'idafi ake ce mishi gane da kyau shi ne aksal idafi ya alatta haƙiƙi wato sunkuyan wato annafi idafi a abusa zance wanda yake na tabbas wato abusa al'adda wato zancen da aka tabbatar da shi to shi ne akwai annafi al'am akwai kuma annafi al'idafi mun gane da kyau to yana ga anan ya kamata mu kwana insha Allah ta'ala a karatu na gaba zamu tashi daga kan babi na shida zuwa la'alla har zuwa ƙarshen karatu kenan na ilmul ma'ani sai mu shiga ilmul bayan a karatu na gaba abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuma harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk